أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتابيننا مالم بكر بن عبد الله أبو زيد wanda yake karantar da mu yanda ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance game da karatu game da mu'amalantar malamai game da mu'amalantar sauran ɗalibai 'yan uwansa a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta talatin inda mala ya ce a tafakuhu bi takharijil furu alal usul wato mutum ya zamto yana da kyakkyawar fahimta ta shi karatun ta yanda yana iya fitar da alfuro rassa ko reshe daga asali to a ƙarƙashin wannan muka tattauna har ma kuma ainihin wato shek usaimin shi ma ya shigo ciki ya ƙare mana sharhi to mala ya kawo wani hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin abdullahi dan mas'ud wanda imamu ahmad imamu tirmidhi ibn majah suka ruwaito da isnadi sahihi hadithi ne ma mutawatiri inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a shi yasa malamai suka ce wannan wanda wayanda addu'ar za ta fi shafa a wannan hadithin sune malaman hadithi naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha fa addaha kama sami'aha فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه to kalmar naddarallahu ra'an shak uthaymin yake cewa ma'anarta shine hassanahu naddarallahu ra'an ma'ana Allah ya kyautata mutum annadara bi ma'ana alhusn annadara tana da ma'anar alhusn kyau wato kyau ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة akwai faɗin Allah ta'ala wasu fusakokin ranar tashin alkiyama za ka gansu kyawawa ai hasanatun kyawawa wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin sa akwai faɗin Allah ta'ala fawaqahumullahu sharra zalikal yawm sai Allah ya tsare su ya ketarar da su daga sharrin wannan rana walaqahum ya kuma basu nadaratan wato kyawu wasurura da farin ciki ai nadaratan yani husnan fi wujuhihim Allah ta'ala ya sanya musu kyau a fuskokin su wasururan fi qulubihim ya kuma sanya musu farin ciki a cikin zukatan su fa yajtami'u lahum sai gashi Allah ya tattara musu husnul zahir kyau na zahiri dan ga fuskar su mai kyau wal batin kuma Allah ya hada musu da kyau na batini shine kyawun farin cikin zuciya ja'alani Allahu wa iyyakum minhum muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ni da ku ya sanya mu a cikinsu la'annan insan domin mutum rubbama ya tamma albuhu sau da yawa za ga mutum yana cikin damuwa a zuciyarsa wa wajuhu qada atahu Allahu nadara amma fuskarsa Allah ya bata kyau a fuska mutum gashi yana fuskarsa tana da kyau amma zuciyarsa ta zamto tana cikin damuwa lakin sara'ana ma tazul sai dai wannan kyan nan da nan zai tafi idan zuciya ta zama ta ce mai damuwa to kyan na fuska nan da nan za a gan shi ya tafi wa minan nas daga cikin mutane man yakunu qalbuhu masrura akwai wanda za ga zuciyarsa tana cikin farin ciki lakin lam yu'tihi Allahu nadara fil wajhi sai dai Allah bai bashi kyan fuska ba amma yana cikin farin ciki da walwala da jin daɗi a zuciyarsa wa minan nas man yahsul lahu al-amran a cikin mutane akwai wanda Allah ke hada masa guda biyu ga kyawun fuska ga natsuwa da kuma kwanciyar hankali ta zuci as-surur fil qalb wan nadara fil wajhi ga farin ciki a cikin zuciya ga haske da kyau a fuska wa bidhalika tatimmu ni'ima wannan cikan ni'ima kenan Allah ka samu a ciki qala ibn khair ibn khair mun koma maganar malam bakar bin abdullah abu zaid yace ibn khair yace rahimahullahu ta'ala fi fikihi hadal hadith game da fikihun da ke cikin wannan hadithi ya ce wa fihi bayan a cikin wannan hadithin akwai bayanin annal fikiha ashe fikihu huwa listinbab والاستدراك هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام abinda ake cewa fiqihu shine iya fitar da wani abu da kuma riskar wata ma'ana a cikin magana in dai za a faɗi magana ka kalli maganar ka iya fitar da wani hukunci ka kuma riski wata ma'ana a cikinta to kana da fiqihu sau da yawa shi yasa farubban hamil fikin falaisa bai faqihi zaka iya ganin mutum ga karatu amma ba ba ba faqihi bane saboda ba shi da baya iya istinbadi ba kuma ya iya idraki ya tsamo wata ma'ana a cikin magana min dariqi tafahum ta hanyar fahimta wa fi dimnihi bayanu wujubi tafaqquhi a cikin kunshin wannan hadisi akwai bayanin wajabcin attafaqquhu mutum ya zamto yana da fahimta yana gane zance ba wai karantawa ba yana ganewa wal bahthi ala ma'anil hadith kuma mutum ya zamto yana iya bincikawa wajen gano ma'anonin hadisi wastikhrajil makanun min sirri da kuma fitar da wani abu wanda yake mai tsada a ɓoye a cikin sirrin wannan hadisin zama mutum a zahiri duk wanda ya karanta hadisin ba zai gane wannan ba amma duk wanda Allah ya bashi fiqihu in ya nutsa cikin hadisin sai ya tsamo maka wani abu da kai baka ma san hadisin yana magana akan haka ko ya kunshi wannan ba wal shaykhaini shaykhul islam ibn taymiya wa tilmizihi ibn al-qayyim al-jawziyya رحمهم الله تعالى في ذلك الكده المعلى مالم بكر بن عبد الله أبو زيد يتي وسمن يمن يمالمي شيخ الإسلام كوكتي وللشيخين شيخ الإسلام إن كفت هذا كاي بدل كينا كوكما وللشيخين شيخ الإسلام سيزمتو واتو ka shafe wato khabarun limubtada mahazo taqdiruhu huma wal shaykhaini huma shaykhul islam kenan kana da ko kai rufa akan shaykhu ko kai kasra akan shaykhun kace shaykhi in kace shaykhi ya zama badal in kace shaykhu kuma ya zama akwai wato khabarun ne limubtada mahazo wa shine kuma huma da haka wayannan manyan malamai guda biyu akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahumullah Allah ya ji kansu da rahama sai sai malam Bakar ya ce wayannan manyan malamai akan abin da ake magana akai na su kalli magana ko su kalli hadisi su istinbadi su fito da wani abu da ba wanda yayi hango wannan abin a ciki su fitar da wata ma'ana da ba kowa ne ya hararo wannan ma'anar ba wa'annan manyan malaman suna da alƙidukul mu'alla suna da kaso mai tsoka irin wannan baiwar Allah ya ba su irin wannan baiwar wa man nazara fi kutubi hadainil imamai duk wanda yake yin bincike a cikin wato littattafan wa'annan manya-manyan malamai guda biyu salaka bihin nazaru fiha ila tafaqquhi dariqan mustaqiman to zai shiga ta hanyar nazari da bincike da yake a cikin littafansu to zai samu shiga zuwa ga samun wato zai samu shiga zuwa tafarki madaidaici mai kakke wajen samun attafaqquhu duk wanda ya tasirantu da littafansu to za ka gani shi ma yana da attafaqquhu da ya kalli magana ko ya kalli hadisi zai iya fitar da abin da kai ko wancan bai iya fitarwa ba ko bai iya ganowa ba an gane ko la shakka anna ma zakarahu waffaqahu Allah huwa sawab sai Sheikh Uthaymeen yake cewa ko shakka babu abinda Malam Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya ambata gaskiya ne annal fiqha shi fiqhu huwa listinbadu al-ahkam ash-shar'iyya shine iya fitar da wasu hukunce-hukunce na shari'a min al-adilla daga dalili ka kalli wata aya ka fitar da wasu hukunce-hukunce a cikinta ka kalli wani hadisi ka karanta shi zuwa ƙarshe ka fitar da hukunce-hukunce a cikinsa wannan shine fiqhu lakin la yambagi an yaqta sira ala alhadith sai dai bai kamata mutun ya takaita iya hadisi kawai ba bal naqulu min aladillati fil qur'an was sunnah wato in dai dalili daga alqur'ani ne da sunna to ya zama mutun yana iya istinbadi a aya ko a hadisi to wannan shi ake kira da alfaqih shine kuma at-tafaqquh wa dilalatu alqur'ani aqwam domin hujjojin alqur'ani sun fi karfi min dilalati sunna sama da dalilai da hujjojin hadisi wa asbatu kuma sun fi tabbata me yasa hujjoji daga alkur'ani sun fi tabbata kuma sun fi zama tsayayyu fiye da na sunna li'annahu la yu'tabaru bihi aibun naqal bil ma'ana domin shi alqur'ani ba a itibarin aibata shi ta hanyar cewa shi ma ana iya rawaito shi da ma'ana kun san akwai tattaunawa tsakanin malamai shin zaka iya jin magana yanzu idan ka na faɗi magana in ka tashi zaka ba da ita yanda na faɗe ta kalma da kalma haka za ka faɗe ta ko kuma akwai damar ka fahimci gundarin zance na kai kuma ka je ka isar da saƙon da shi nake nufi amma da lafuzza irin naka to akwai malaman da suka ce za a iya wa hadisan annaba haka ka fahimci ma'anar hadisin ko ka fahimci lafazin hadisin kai kuma ka faɗe shi da ma'anar da kai kuma kai da irin naka lafazin amma ma'anar iri ɗaya ce akwai kuma wanda suke ganin a'a yanda lafazin ya zo haka ake so ka ɗauko shi ka isar da shi to kaga kenan ala wato fardu malaman da suke ganin cewa za a iya yin riwaya bil ma'ana to kaga kenan ita shine abinda malam Usaimin yake magana cewa shi alqur'ani yafi zama asbatu kuma yafi zamantowa aqwamu min ad-dilala wato sabida shi ba a ba a yadda a iya dauko shi ko a ruwaito shi ba bil ma'ana sai dai ka kawo shi lafzan ba ma'anan ba an fahimci wannan wa amma sunnatu yace amma ita sunna fa innaha tunqalu bil ma'ana kaga ana iya dauko ta a ruwaito ta da ma'ana ba lafazin ba wannan lafazin annabi ya amfani da shi ba amma ma'anar iri ɗaya ce kama marra alaina kathiran kaman yanda irin wannan ya ya shude wato da yawa fil bukhari a cikin bukhari wa fi muslim da muslim bi ikhtilafil alfaz min an-nas athiqat inda zaka ji an kawo hadisi amma da mabambantan lafuzza kuma daga amintattun mutane arruwat din mimma ya dullu wanda wannan yana nuni ala annahum kanu yanquluna habil ma'ana cewa suka ruwaito hadisin annabi da ma'ana an gane ko wa ala hadha fa yuqal akan haka sai a ce bil bahthi an ma'anil qur'an wal hadith yafi kawai kamar yadda shi malam bakar yace mutum ya zama yana iya istinbadi a cikin hadisi da kuma istidraki a cikin sa iyanan shi malam bakar ya tsaya sai malam usaimin yake ganin a'a kamata a hada ya zamanto yana iya istinbadi da kuma ainihin wato takharijin ahkam ko idrakin ma'ani daga alqur'ani ko ayoyin alqur'ani da kuma hadisi maimakon ya tsaya iya hadisi kawai to an ce lokaci yayi shi ma zamu tsaya wa min ahsan man ra'aitu fi istikhraj al-ahkam min al-ayat shaykhana Abdurrahman ibn Sa'idi insha Allah sai mu tsaya akan wannan ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk آمين آمين